الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة bayan haka barkamu da sake saduwa a wannan rana ta juma'a shida ga watan zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1444 wanda ya yi muwafaka da 26 ga watan biyar shekara ta 2023 miladiya haihuwar annabi isa da maryam salam za mu ci gaba da karatu na tauhidi da aƙida daga littafin addurratul mudiyya fi nazumi tauhidi rabbil bariya wato wanda ya shahara da alfiyatu tauhid wadda shaikhul allama muhammad ibn ali ibn adam al-ethiobi rahimahullahu ta'ala ya rubuta domin bayani akan abin da ya shafi tauhidi da kuma aƙida za mu tashi babi na uku albabu thalith في بيان نواقض الإيمان ونواقصه ملك سوى الفصل الأول في بيان معنى الكفر وأقسامه وقد يكون الكفر بارتكاب ما يناقض الإيمان مما حرمه وهي المكفرات من أقوال أو أفعاله أو اعتقادات رأوا قد حكم الشارع أن قد تبطل إيمانه والنار أيضا تدخل وسائر العصيان تنقصه وسائر العصيان تنقصه لا تنقضه فاجتنبن الخلل كما يكون الكفر باعتقاد نو بالقول والفعل كذا قد رأوا بالترك والشك والامتناع فاجتنب الكل بلا نزاع والكفر والشرك وفسق ظلم تطلق في الشرع عداك الضيم لما هو الأكبر وهو ما غدا يخرج صاحبه عن شرع الهدى ويرفع الإصمة عنه وجرت عليه أحكام الطغاة إن طبق عليه أحكام الطغاة إن طبقت مخلد في النار لا تنفعه شفاعة الشفاع لا تمنعه وما هو الأصغر وهو ما غدا صاحبه من صنف من قد اهتدى وأمره غدا لربه فإن شاء يعذب يعذب يعذب ويغفر بمن شاء يعذب ويغفر بمن ويطلق الأصغر للذي جهت نعمة ربه الرحيم من عبد أو كان كفرا دون كفر فيرى يجامع الإيمان كفر فخبرة ثم لتشي الباب الثالث wannan babi shine babi na uku zai muna bayani fi bayanin nawaqidul iman akan abubuwan da suke lalata imani wato duk wa'ancan arkanul iman da aka yi bayani kusan guda shida to akwai wasu abubuwa kuma idan mai imani mai tauhidi ya haɗu da su to za su rosa masa imani su lalata masa imani eh nawaqidul iman bi ma'ana mubtilatul iman ko mufsidatul iman to dan kada mutum ya ɗauka cewa ai da zaran ya riga ya imani shikenan ba abin da zai biwa baya ba haka bane akwai abubuwan da za su zo su rosa shi su lalata shi sai waye gari mara imani wana wa ƙisihi akwai abubuwan da kuma suke tauye imani su ba sa lalata imani gaba ɗaya amma kuma suna rage masa ƙarfi suna rage masa girma to a su ɓangare na farko masu ɓata imani su kai tsaye abubuwa ne waɗanda suna mayar da mutum akan ainihin wato shirka da kafirci amma su ɓangare na biyu na waƙisul iman to su ba za su cirantar da musulmi zuwa kafirci ba sai dai za su rage masa ƙarfin imani to za mu tashi alfasulul awwal a baiti na ɗari shida da ashirin na ɗaya wanda wannan shi ne darasi na talatin da uku Mala ce alfaslul awwal fasli na farko fi bayani ma'anar kufri wa aqsamihi zai muna bayani akan menene ma'anar kafirci sannan meye kashe-kashensa shi kafirci yana cikin ɓangare na biyu na farko cikin biyun wayanda su suna ɓata imani suna ruguza imani idan mai tauhidi ya fada cikinsa to za a yi bayani kan cewa ma'anar kafirci kaza kuma ga kashe-kashensa idan mutum ya fada ma wani bangare daga cikin akasamul kufur din nan ko da guda ɗaya ne to zai lalata masa imani to shine malam ya ce alkufuru kafirci wa ƙade ya kunu haƙiƙa yana kasancewa birtika ma ta hanyar aikata ma yunaqidul iman abin da yake lalata imani mimma hurrima daga cikin abin da aka hana a cikin shari'a abu ne shari'a ta ce kar a yi shi ga girman laifinsa sai je ya aikata to wannan abin zai lalata masa imani to ana iya samun haka a ɓangaren kafirci wahaya to su waɗannan ayyuka ɗin da ke lalata imani almukaffiratu ana kiransu masu kafirta musulmi masu fitar da musulmi daga cikin musulunci almukaffiratu masu kafirta mutum min a ƙawalin akwai su daga cikin ayyuka akwai zantukan da mutum zai yi sai mi sai kafirta au a fa'alihi akwai kuma wasu ayyukansa ne ayyukan abin da ya aikata ne su ba na magana ba ne wani aiki ne ya yi sai ya mayar da shi kafir ya fitar da shi musulunci a wa'itiqadatin ko kuma ƙudurce ababen ƙudurcewa wani abu ne mara kyau wata mummunar aƙida ce ya ƙudurcewa zuciyarsa to wannan shi ma yana walwale imani yana lalata imani daga cikin itiqadat abubuwa na aƙidu da musulmi zai zo ya ƙudurce cikin zuciyarsa to ra'au dukkanin wannan ɓangarorin guda uku a ƙawal af'al itiqadat to malamai sun gansu ko sun san su a matsayin cewa ana iya samun kafirci a cikin kowanne daga ciki sau da haka wani abin da zai fitar da shi musulunci ya mai da shi kafiri magana ce ya furta abin da yake kafirci ne amma kila ya zagi Allah wal billah ko ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan lafazi ne faɗin wannan lafazin ya fitar da shi musulunci ko ya zo ya aikata wani abu kamar ya bauta ma wani Allah yawa wani sujuda misali ko ya roƙi wani Allah ya kawo masa agaji lokacin da ya shiga musiba to kaga aiki ya yi to wannan aikin ya mayar da shi kafiri ko ya ƙudurce wani abu kila ya ƙudurce cewa ai waliyi ya mafi annabi ko kuma a'a ai daga cikin matakai na waliyantaka akwai matsayin da bawa zai kai ya wuce ai wali zai kai ya wuce annabi har ma ya zamo Allah akwai waɗannan aƙidu cikin littattafan sufaye to kaga wannan aƙida ce rubuce take kaza kaza da sauransu to yadda da wannan kamin ma ka aikata eh zai fitar da kai kafirci ba ma sai ka je ka zauna an baka halwa an baka tarbiyatul azkari ka zauna ka yi misali kwana arba'in ka zama Allah ba a yadda ma da akwai wannan abin ka yadda da shi a zuciyarka to wannan ya fitar da kai daga musulunci sai ce kad haƙiƙa a shari'u mai shar'antawa shine Allah hakama ya hukunta an qad tubdilu imanahu cewa aikata ɗaya daga cikin ɓangarorin nan guda uku yana lalata masa imani ga wanda ya yi kuma wa tudkhilu nara aidha kuma wa tudkhilu wannan abin da ya aikata tana shigar da shi annara wuta aidan kuma hukunta shi da cewa shi kafiri ne ana a rayuwar duniya kenan saboda a fitar da shi daga cikin sahun muminai musulmai amma yayin da aka je lahira to makomarsa shi ne wuta wasa'iru al'asiyani malam ya ce sauran ayyuka na saɓo waɗanda ba abin da aka ɗanyi bayanin su ba a taƙaice su saɓo ne ba sa cikin almukaffiratu ba sa cikin masu fitar da musulmi daga musulunci to tanqusuhu su suna tauye imani eh yawwa kamar yin ƙarya in ƙaryar da sharaɗi bata shafi yi wa Allah ko manzansa ko addini ba a'a yana wa musulmi ɗan uwansa ƙarya ko cin amana ko ya ci amanar wani bawa daga cikin bayan Allah ko ya yi giba, to waɗannan duka suna tauye mi, ko ya fasikanci na sata ko zina da makamantansu, to suna rage masa imani ba za su gusar da imanin ba, amma da sharaɗi in bai ƙudurta halaccin haka ba. Sharaɗin zama saɓo a matsayinsa na saɓo ba zai kai ga fitar da mutum daga musulunci ba? shine ya zan mai sabon bai kudurta cewa sabon daidai ba ne eh yawwa kawai misali a ɗariƙa kaga akwai matakin da ake kira alhaƙiƙa eh wanda idan mutum ya tsallake shari'a don su akwai matakin da za ka kai ka fita daga shari'a yanzu ka shiga cikin haƙiƙa so to in ka shiga wannan wurin wannan da'ira din ta hakika kai babu haram a wurinka duk abin da kai babu magana cewa wai ka yi sabo ko ka yi kaza da sauransu sannan babu at-takalif ash-shar'iyya ba wajabcin kai sallah ba wajabcin kai azumi babu saboda wannan duk shari'a ne kai kuma ka riga ka ka gama da shari'a din eh ka zama cikin hakika to ga gani to shi yasa zaka ga su shagiya ko su yi zina da sauran abubuwa saboda ba sa ɗaukar wannan abin laifi to wannan kafirci ne kamin ma mutum ya aikata inda ya kudurta cewa zunubi kaza halatta ne wanda shari'a ta, ta hana to ya bar musulunci sai ce latan kuduhu shi sabo baya lalata imani gaba ɗaya kawai rage shi yake yi in dai mutum ya yarda da cewa sabon Allah yake yi fajita ne bannal khalala Bala ya ce ka yi ƙoƙari ka nisanci abin da yake da aibi ko kuskure. Eh, ma'ana to karka ce ai tun da dai wannan sabo ba zai fitar da ni musulunci ba to ai bari in aikata. Kawai in istighfari in tuba shikenan. A'a, Bala ya ce fajitanni bannal khalala. Da wanda ke fitar da musulunci da wanda baya fitarwa duka nisance shi. Duka. Domin a alma'asi wato hanya ce wasa'il ne na kai ka zuwa ga abin da zai fitar da kai daga musulunci duk wanda ke raina sabon Allah yana gana ai ba komai bane to wata rana sai ka same shi dumu-dumu da shirka ko kafirci kamar duk wanda yake raina makaruhi tunda ya ji an ce ai makaruhi ba komai bane ba al'ada ba zunubi abin nan kai ba zunubi in an aikata in an bari akwai lada ga tun da ba zunubi kawai ba komai bane bari in aikata to wata sai ka same shi ya fada cikin haram to haka abubuwan suke kama ya kunul kufuru kamar yadda kafirci yana kasancewa bi itiqadin da kudurta wata mummunar aqida batacciya wadda ta ci karo da musulunci kamar yadda muka yi bayani a ɗazu au bil ƙauli hakanan kafirci yana kasancewa da furta wata magana mutum ya furta wata magana wal fi'ili ko kuma ya aikata wani aiki kazaka haka ƙadira au malamai haka suka gani kuma suka tabbatar cewa ana iya samun kafirci a sashen aƙida ana iya samun kafirci a sashen magana ana iya samun kafirci a sashen aiki sai ce to ƙadira au tarki haka kuma sun gani ko sun tabbatar cewa ita ra'udin nan tana ɗaukan ma'ana ilimi ne anan ba ru'uya ba ce ba sariya eh kadi ra'au ai sun sani kadi alimu hakika su malamai sun san kafirci yana zamowa bitarki da barin wani abu wanda shari'a ta wajabta ma misali shi mutum ya ce baya sallah eh haka kawai wai kuma yana nan musulmi to kaga wanda tifka da walwala ne wa shakki haka kafirci yana kasancewa idan mutum ya yi shakka kan abin da ba a buƙatar shakka a kansa kamar yanzu yana kwankwanto shin wai annabi muhammad sallallahu alaihi sallama an ya rasulullahi ne ko ba rasulullahi ba ne ko an ya allah ɗaya ne ko ko allolin na da yawa ko kuma an ya alƙur'anin nan gaskiya ne ko kuma an ya addinin nan na musulunci shine daidai to wannan shakka ɗin kafirci ne walimtina'i ko kuma mutum ya hannu ya ce shi ba zai yi wani abu da shari'a ta ce shi ba ya ce shi ba zai yi ba ya yi taurin kaiwa Allah subhanahu wa ta'ala to sai mala ya ce fajitane bil kulla dukkanin ɓangarorin nan ka nisance su ko a tar ko a shak ko a limtina bela niza'i ba tare da kuma ka zamo ma'abuci jayayya ba Kar ka tsaya kana jayayya da ubangijinka ko kana jayayya da shari'a na kawai dai abin nan ba a so to ka bar shi to sai ce wal kufuru shi kafirci wa shirku da lafazin ashirku wa fiskun da lafazin alfisku zulmun da lafazin azzulmu tutulaku fi shari'i akan sake su a cikin shari'a adakar daimu wannan addu'a ce ma'ana cuta ta ƙetare ka ma'ana kada Allah ya sa cuta ta same ka to wannan jimla ce mu'tara ba malam ya kawo tutulaku fi shar'i lima huwa al-akbar ana sakinta ana itilakinta a cikin shari'a su wannan alfaz din ga abin da yake shine mafi girma ma'ana ne lokaci za a kawo lafazin alkufuru kuma ana nufin kafircin babba mai fitarwa daga musulunci wannan shi ya fi yawa ma musamman a cikin alkur'ani washirku haka lafazin shirka shi ma ana itilaƙin shi a cikin shari'a ana nufin babbar shirka wa fiskun haka shi ma fasikanci zulmun haka shi ma zalunci sai mala ya ce wa huwa to babban kafirci ko babban shirka ko babban fasikanci ko babban zalunci magada ya kuriju sahibahu shine wanda ya kasance yana fitar da ma'abucinsa an shar'il huda daga shari'a ko shari'a ta shari'a shine shari'a nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine addinin musulunci saboda haka duk sanda zalunci ya zama babban zalunci to yana fitarwa ne daga musulunci haka duk sanda shirka ta zama babba tana fitarwa daga musulunci duk sanda kafirci ya zama babban kafirci yana fitarwa daga musulunci kenan kamar da zai yi bayani ana suna iya zuwa kuma ba manyan ake nufi ba ƙanana ake nufi sai ce wa yarfa'ul ismata anhu haka kuma aikata babban kafirci yana ɗauke masa isma kariya na zubar da jininsa duk mutumin da ya ce la ilaha illallah to damuhu ma'asumun jininsa abin tsarewa ne ba za a kashe shi ba ba za a yaƙe shi ba sai lokacin da ya yi mi ya yi kafirci to an ɗauke wannan isma ɗin an ɗauke wannan isma ɗin kamar yadda ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce umirtu an uqatilan nasa hatta ya shahadu Allah ilaha illallah an umarce ni in yaƙi mutane har sai sun shaida ba abin bauta da cancanta sai Allah to faɗin haka sai ya tsare musu jininsu da dukiyoyinsu ba za a kashe su ba kuma ba za a karbi jizya daga gare su ba sai ce ahkamu tsogati kuma hukunci hukuncin kafirai wajarat alaihi za su gudana a kansa idan mutum ya yi kafirci duk wani hukunci na kafirai a tsogatu jam'u tsagi duk wani hukunci na kafiri yani alkufar duk wani hukunci na kafirai to ya hau kansa ya hau ya hau kansa in yana da aure auren ya roshi an fahimci wannan to sannan kamar yadda ake yakan kafirai haka shi ma za a yaƙe shi yadda musulmi zai mu'amalanci kafirai haka shi ma zai mu'amalance shi ba irin mu'amalar da yake masa ada ba na fatar an gane to shine wajarat alaihi ahkamu tugati in tabaqat kuma duk hukunci hukuncen kafirai sun tattaru a kansa ba bambanci ba wani hukunci ba abin da ya raba shi da kafirai in ya mutu ba za a gade shi ba in wani nashi ya mutu ba zai yi gado ba in musulmi ne sannan wannan duniya kenan ya an je lahira kuma mukhalladun finnari abin dawamarwa ne a wuta la tanfa'uhu shafa'atu shufa'i ceton masu ceto ba zai amfane shi ba ashufa'u jam'u shafi'in jam'u shafi'in jam'i ne na masu ceto an gani dama fa'il akan ana ana jam'insa akan fa'alu to shine aka yi anan shine aka yi anan la tamna'uhu kuma ceton nan ba za ta hana shi shiga wuta ba ha ceton ba zai amfane shi ba ba za ta hana shi shiga cikin azabar Allah ba to wannan duka abin da ya shafi babban zunubi babban kafirci zai bayani akan wato waɗanda su ba sa walwala imani amma suna rage shi wa ma huwal asgaru amma sabon da yake karami ta fuskar in an kwatanta shi da shirka ko kafirci wa hawa ma gada sahibu shine zunubin da mai shi ya kasance gada ai sara min sunfi ya shiga cikin aji ko nau'in man da wanda hakika ya shirya shine musulmi mana shi duk da ya yi abin to bai fita daga cikin da'irar musulmai ba duk da fa abin da ya laifi ne amma tun da baya raba shi da imani gaba ɗaya baya rusa musuluncinsa to yana nan cikin tawagan musulmai amma kuma mai tauyayyen imani ne to ya al'amarinsa yake to shi a nan duniya duk mu'amalar da ake wa musulmi ita za a yi masa na fatar an gane ita za a yi masa amma ba laifi kuma a ɗan dinga ɗan tsawatar da shi idan an fahimci aka ƙaurace masa ƙauracewa za ta zama wa'azi gare shi a iya ƙaurace masa mutumin da ke fasikanci masalan a iya ƙaurace masa ko a ƙi masa sallama eh da makamantansu idan an fahimci yin hakan din yana da akwai maslaha akwai amfani amma idan an fahimci in aka yi masa haka ma zai ƙara durmiya ne cikin saƙo to nan malamai suka ce bai kamata a yi ba sai a ci gaba da yi masa mu'amala da sauran kamar yadda ake wa sauran musulmi mu'amala sai ce wa amruhu al'amarinsa gadan a gobe kenan lahira lirabbihi to ana jingina shi ne ga ubangijinsa za mu ce ɗan wuta ne a'a za mu ce ɗan aljanna ne a'a wa huwa tatal mashi'a ba mu yankewa tunda mai zunubi ne zai iya yiwa Allah ya kai shi wuta ko kuma yana iya yiwa Allah shi yahe mai to ka ganin shi yasa sai malamai suka ce wa huwa tahtal mashi'a وهو تحت المشيئة فإن شاء يعذب إن الله يقدر ما زي مسا عذابه زي مسا ويغفر إن كما يقدر ما yayi masa gafara bimanni saboda baiwarsa eh duka yana iya yiwa saboda haka dan kaga mutum na aikata ayyukan sabon Allah to idan ya mutu karkace ai wani dan wuta ne a tambaye ka me a to ai ko da ya mutu yana kaza yana kaza a in dai abin nan ba kafirci ba ne to sai a bar shi ƙarƙashin mashiyar Allah wa yutlaqul asgaru lillazi jahat to ana ana sakin kalmar kafirci al asgaru karami lillazi ga wanda jahat yayi musul ni'imata rabbihi ko ya yi butulcin ni'imar Ubangijinsa, arrahimi mai jinƙai. Amma Allah shi ma ni'ima sai ka ƙi gode masa. To wannan kafirci ne, amma kafirci, ƙaramin kafirci ba ya fitarwa? Eh, to shi ne. La'in shakartun, la'azidan nau, wa la'in kafartun, na azabi to. wasu suka ce a nan ayan tana iya ɗaukan wato wala in kafartum ai in kuka yi musu ni'imomin da ne muku kuka yi ma'ana kuka yi butulci ba ku gode ba to azaba ta mai tsanani ce ma'ana zan iya kama ku in muku azaba a dalilin wannan to sai zan anan wala in kafartum ba wancan kafircin na asalin ake nufi ba an gane yawwa idan an ce ayan tana siyaki ne kan abin da ya shafi wato ni'ima wa Allah da ya yi ga bayansa na ba su lafiya da arziki da makamantansu idan kuma an ce a'a ayat siyakin ta yana magana ne akan abin da ya shafi addini da tauhidi eh sai zan kenan wato baiwar da Allah ya yi musu ana nufin musulunci kasance wasu musulmai da kasance wasu ahalut tauhid ma'ana suka ƙi gode ma Allah ta hanyar kaɗe tashi da ibada to wannan sai a ce kuma wala in kafartun kafirci ne babba wasu kuma sun ce duka ayat ta kunshi abubuwa gaba ɗaya to sai mala ya ce wato ni'imata rabbihir rahimi ni'imar ubangijinsa mai jin ƙai man abad ga wanda ya bauta masa aukana ko kuma kafirci wani lokaci yakan kasance kufran duna kufrin wato kafirci ko ba bayan kafirci shi ma baya fitarwa daga ainihin musulunci kama alkali ya yi shari'a wato bisa zalunci ga abin da a gaskiya amma sai ya kauce ma gaskiyar saboda dan wani abu da an ka mai na kuɗi na cin hanci amma shi ma ya san shirme ya yi eh to ana samun irin haka nan ko to fayura to shi kufuran duna kufurin dinnan da ya ce auka na kufuran duna kufurin fayura ana saninsa yura anan yi ulam ana saninsa yu jami'ul imana yana haɗuwa da imani yu jami'ul imana kufuran wato kafirci ne wanda yana yiwuwa ya haɗu da imani saboda ba babban kafirci ba ne shi babban kafirci in ya zo to gaba ɗai asalin imani yake tumɓukewa amma ƙaramin kafirci ko kufurin duna kufurin to shi yana haɗuwa da imani su dinga tafiya tare eh ana iya samun haka fakabura ka san haka shi ne ma'anar fakabura ai fa'alami ka san da wannan ƙa'ida da an gaya ma to shi ne ƙarshen wannan babe ko fasali wani sati insha Allah ta'ala sai mu tashi alfaslu asani shi kuma zai yi bayani akan ƙa'idodi na tabbatar da hukunci akan wanda ya yi wani aiki tunda an yi bayanin kafirci ko da kashe-kashensa shin to duk wanda ya kafircin za ka hukunta mai cewa kafiri ne ko ku akwai wasu ƙa'idodi sai ka kalle su sai sun tabbata sai ka ce aiwa ne saboda kaza da ya kafirta to su ne za a yi bayani a kai suna da matukar mahimmanci su ma da ba za mu shige su ba saboda za su ci mana lokaci sai mu bar su hawa wani sati subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh